الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإنسان إلى يوم الدين baya ka godiya ta tabbata ga Allah da ya sake nuna mana wannan rana ta Laraba an ci gaba da karatun wannan tafsiri mai suna Tafsirul Karimur Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan muna cikin suratul Tahrim za mu tashi kan aya ta goma Allah ta'ala yake cewa daraballahu matsalan lillazina kafaru Allah ya buga wani misali dangane da kafirai. Imra'ata Nuhin shine misalin matar Annabi Nuhu. Shi Annabi ne amma matarsa kuma yani ta kafirce masa a boye. Wa imra'ata Lut da kuma matar Annabi Lut. Allah ta'ala yake cewa kanata mata annabi Nuhu da mata annabi Lot sun kasance ta hata abidaini min ibadina salihai ƙarƙashin kulawar bayunmu guda biyu shine annabi Nuhu da annabi Lot min ibadina salihai salihai daga bayunmu waɗanda suke nagartattu mazajensu annabawan Allah ne amma kuma su ba'ana sai suka zamanto kuma lalatattu ma'ana kamar ba su gaskata abin da aka aiko su da shi ba fakana tahuma sai suka yodare su nan yodara ba wai yodara na a matsayinsu na ba ta annabawa misali a ce ko suna lalata ko zina ba shi ake nihi ba saboda Allah bai haɗa annabawansa da matan da suke mazinata ma'ana kamar suna taimaka makafirai wajen mi wajen cuta ma abinda annabawan suke kira zuwa gare su don haka kasancewar su ƙarƙashin annabawa bayan Allah nagartattu wannan bai amfanar da su ba tun da su yi aiki ba falam yugniya anhuma min Allah shay'a su annabawan guda biyu annabi Nuhu da annabi Lot ba su wadatar ma matansu da komi ba daga na daga azabar Allah kasancewa su ƙarƙashin bayun Allah na gari tunda suka saba ma Allah kenan hushin Allah ya tabbata a gare su ba tare da mazajen nasu ba da suke nagartattu sun wadatar musu da wani abu waƙila da kolan nara aka ce musu ku shiga wuta ma'addakili na tare da masu shiga yanan kasancewar mutum mutunan kirki sai ya zamanto matar shi ba ta ƙwarai ba ce ba wannan ba shi ke nuna cewa shi ba na ƙwarai ba ne Allah yana iya jarraban mutunan kirki da matar da ba ta ƙwarai ba mutum mai son addini amma ya zamanto kuma matar ba ta sa addini to amma kasancewar miji na kware in mace ita ba ta aikin kware ba wannan bai hana ta shiga wuta ina ba ta an fahimta tun daga mata annabawa ba su wadatar musu da komi ba wannan shine misali na farko da Allah ya buga wa daraba Allahu mathalan lil ladina amanu kuma Allah ya buga wani misali dangane da waɗanda suke masu imani imra'ata fir'auna mata fir'auna fir'auna kafiri ne wanda ƙarshe ya yi da'awar ilahantaka amma kuma matarsa mumina ce ga ta ita mace mai imani amma ƙarƙashin wanda yake kafiri idh qalat lokacin da tace rabbi bini li indaka baitan Allah ka gina mini gida a wajenka fil jannati a cikin aljanna an ce wannan ya faru ne lokacin da ya bayyana ga fir'auna cewa ai matarsa ita ta yi imani da Allah kaɗai ne abin bauta cewa shi ba abin bauta ba ne yasa aka kamo ta aka zo da ita tsakiyar rana ana yi mata azaba aka ce a lokacin da aka ɗaure ta ana mata azaba sai aka ga ta ɗaga kai sama ma'ana tana cewa rabbi bin li indaka baitan fil janna ya ubangiji ka gina mini gida a wajenka cikin aljanna aka sa mala'ika ya ɗauko hoton gidanta na aljanna yana gwada mata sai aka ga tana dariya sai aka ci ta wacce ta haukace ana mata azaba tana dariya ita kuma akwai abin da ta gani wa najjini min fir'aun Allah ka tsiratar da ni daga fir'auna wa amalihi da aikinsa wannan karan aikin nasa wa najjini min alqawmi zalimin Allah ka tsiratar da ni daga mutane waɗanda suke azzalimai aka ce sai aka doke mata ma radadin azabar da ake mata ana mata azaba amma ba ta ji wa maryama da kuma maryam ibnata imran yar imran allati ahsanat farjaha wacce ta tsare ma'ana al'auratta ma'ana kenan ba karuwa ba ce fanafakna fihi min ruhina sai muka yi hura ma'ana a ma'aifatta min ruhina daga wahayinmu Allah ya aiko mala'ika jibril ya zo mata da kama sifa ta ɗa namiji kyakkyawa قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا tace ni ina neman tsarin Allah mai rahama game da kai in dai kai mai tsoron Allah ne ka gusha ka gusa ka bani wuri qala innama ana rasul rabbiki li ahaba laki gulaman zakiya yace ai ni manzo ne daga ubangijinki ya aiko ni in baki kyautar da tsarkakakke qalata anna yakunu li gulamun tace ta kaka zan samu da walam yamsasni basharu wani namiji bai taba tako na ba da sunan aure walam aku baghiya kuma ni ba karuwa mace qala kadhalika qala rabbuki huwa alayya hayy yace ai haka ubangijinki ya faɗa wannan abu ne mai sauki a wajen Allah ko alayya qala kadhalika qala rabbuki huwa alayya hayyin walinaj'alahu ayatan lin-nas zami haka ne dan musun ya shi aya alama ne ga mutane ayatan lin-nas wa rahmatan minna ko azwa ƙarshen aya wa saddaqat bi kalimati rabbiha sai ta gaskaka ta gaskata kalmomin ubangijinta wa kutubihi da kuma littattafansa wa kanat min alqanitin ta zamanto masu daga cikin masu kaskantar da kai ga Allah to shine mala yace hadani hadani almisalan wadanga misallan guda biyu na matan annabi nuhu da kuma annabi lot kafirai su waɗannan matan da kuma matar fir'auna mumina mijinta kuma kafiri da kuma Maryam ‘yar Imran wadda ta tsara kanta. Allah ta'ala ce, Allah zani da raba humallahu lilmu'minin. Allah ya ce, waɗannan musallan guda biyu, waɗanda da raba humallahu, Allah ya bi ga misalin su lilmu'minina ga muminai wal kafirina da kafirai, don mi, liyu bayyana lahum don Allah ya bayyana musu, annat tisalal kafir bil mu'min, cewa haɗuwar kafiri da mumini. wa ƙurbihi minhu da kusantarsa ga mai imani la yufiduhu shay'an wannan bai amfanar da shi komai ko kafiri ma'ana dan ya haɗu da mumini ya kusanci mumini wannan bai amfanar da shi da komai wa anna ittisal almu'mini bil kafir la yadurruhu shay'an kuma haɗuwar mumini da kafiri wannan ba zai cutar da shi da komai ba ma a ƙiyamihi bil wajibi alaihi in dai ya tsayu da abin da yake wajibi a kan shi to ba zai cutar da shi ba baka annafi dalika kamar dai a cikin wannan bayanin isharatun akwai nuni wa tahdir isharatan nuni ne wa tahdiran da kuma tsoratarwa li zawjatin nabi sallallahu alaihi wa sallama game da matan annabi sallallahu Alaihi sallama, cewa su yi hankali anil ma'asiya game da saba ma Allah da manzansa wa anna tisalahuma tisalahunna bihi sallallahu alaihi wa sallama cewa haduwarsu da annabi sallallahu alaihi wa sallama la yanfa'uhunna shay'an ma al-isa'a wannan ba zai amfanar da su da komai ba in dai sun muna na aiki in suka yi mugun aiki to kasancewar su matan annabi wannan bai amfanar da su da komai faqala sai Allah ya ce daraballahu mathalan lil ladina kafaru Allah ya buga misalin kafirai imra'ata nuhin matan annabi nuhu wa imra'ata lut da matan annabi lut kanata sun kasance su biyun ne ai almar'atan wayannan matan guda biyu matar annabi nuhu da kuma matar annabi lut alaihim assalam ko tata abdaini min ibadina karkashin bayinmu guda biyu daga cikin bayinmu salihai ni salihai wahuma sune nuhun annabi nuhu wa lut da lut alaihim assalam aminci ya tabbata a gare su fa khanatahuma sai suka yodare su fi dini a cikin addini bi an kanata ala gairi dini zaujaihima shi ne suka kasance ala gairi dini zaujaihima akan wani addinin da ba na mijinsu ba na mazajensu ba shi ne yodara da suka yi wa haza huwa al-muradu bil khiyanati wannan shine abin da ake nihi da wannan yodara la khiyanatan nasbi wal firash ba wai yodara ba ko kuma cin amana na dangantaka da kuma shinhuda ba shi ake nihi ba ma'ana ba wai sun je sun yi karuwanci ba ne suka samu ‘ya'ya suka ta hanyar karuwanci suka jingina su ga waɗannan a'a sannan ba wai sun yi kwanciya ba ne da wasu waɗanda ma mazajensu ba abinda ake nihi a nan shi ne sun kasance a kan addinin kafirai wanda ba shi ne addinin mazajensu ba innahu ma bagat mar'ata nabiyin qat saboda babu wata matar annabi da ta taba karuwanci ba taba samu ba a cikin matan annabi karuwa wa ma kana Allah Allah bai zamanto ba li yaj'ala mar'ata ahadun min anbiya'ihi baghiya Allah bai taba sanya wata mata ba ga wani daga cikin annabawa karuwa babu karuwa cikin mata annabawa falam yugniya busu wadatar da su ba ai nuhun wa lut annabi nuhu da annabi lut busu wadatar da anhuma ba game da waɗannan matan nasu ai animra ataihima game da waɗannan matan nasu guda biyu min Allah shay'an game da Allah wani abu Wakila sai aka ce lahuma ga su matan nan guda biyu udkhulan nara ku shiga wuta ma'addakhilina tare da masu shiga wa daraba Allahu masalan lil ladina amanu kuma Allah ya buga misalin waɗanda suke masu imani imra'ata fir'aun mata fir'auna wa hiya asiya bintu muzahim ita ce asiya yar muzahim radiyallahu anha Allah ya dada ita idh qalat lokacin da tace rabbi ya ubangiji ibni li indaka baitak Allah ka gina mini gida a wajenka saboda yaqininta tsakaninta da ubangijinta fil jannati a cikin aljanna wa najjini Allah ka tsiratar da ni min fir'auna game da fir'auna wa amalihi da kuma wannan karan aikin nashi wa najjini kuma Allah ka tsiratar da ni min alqawmiz zalimin dangane da mutane azzalimi fa wasafaha Allah bil iman sai Allah ya suffanta matar fir'auna da imani والتضرع لربها da kuma kaskantar da kanta ga ubangijinta wa su'aliha li rabbiha da kuma roƙon da take ma ubangijinta ajallul matalib ta roƙi abinda di yafi abinda ake nema girma shine mi wa huwa dukhulul janna shine shiga aljanna wa mujawaratur rabbil karim da kuma makwabtaka daga da ubangiji mai mai karamci wannan shine abin da ta nema kuma su ne abubuwan nema mafi girma wasu alihallaha da kuma roƙon da ta yi Allah an yunjiha ma'ana Allah ya tsiratar da ita min fitnati fir'aun game da fitinar fir'auna wa a'malihi al da kuma miyagun ayyukansa wa min fitinati kulli zalimin da kuma fitinar dukkan wani azzalimi fastajaba Allahu laha sai Allah ya karba mata fa'ashat tawa sai ta rayu fi imanin kamil a cikin cikakken imani wa sabatin tamin da kuma tabbatuwa cikakken tabbatuwa wa najatin min alfitan da kuma tsira daga fitintunu ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kamula minar rijali kathirun kamula minar rijali kathirun di yawa daga cikin maza kammalallun ma'ana cikakku ne walam yakmul minan nisa'i amma ba waɗanda suka cika cikakku daga mata illa maryama bintu imran sai dai Maryam ‘yar Imran wa Asiya bintu Muzahim da kuma Asiya ‘yar Muzahim ita ce matar Fir'auna wa Khadijatu bintu Huwailin da kuma Khadija ‘yar Huwailin matar annabi ta farko wa fadlu Aisha alan nisa fifikon Aisha akan mata ka fadli saridi ala sa'irin ta'a kaman bambancin saridi sarid wani abinci ne da suke haɗawa da madara da ciku da abin ma'ana kamar bambancin sarid akan sauran abinci kaga na an nuna fifikon ita khadija amma kaga ai ba a sanya ta cikin waɗanda suke ba kammalallun wa qawluhu da kuma fadar Allah da yace wa maryama da kuma maryam ibnata imran yar imran allati ahsanat farjaha wadda ta tsare farjinta ai hafizathu ta tsare shi wa sanathu ta kare shi anil fahishati game da alfasha likamali diyanatiha saboda cikar addininta wa iffatiha da kuma kamun kanta wa nazahatiha da kuma tsarkinta fa nafakhna fihi min ruhina muka sanya mala'ikanmu jibril yayi hura ma'ana a cikin kafar hannun rigarta ko bi an nafaka jibril alaihi salam shine mala'ika jibril alaihi salam yayi hura ko fi jaybi dir'iha a cikin aljihun rigarta fa wasalat nafkhatahu ila maryam sai wannan hurar tashi ta isa a cikin ma'aifar Maryam, faja abi minha Isa alaihissalam sai ta samu ɗa annabi Isa alaihissalam daga gare ta, ko? E, daga gare shi, game da wannan horai. An Rasulul Karim, wanda yake manzo mai karamci, wasayyid al'azim shugaba mai girma, wasaddaƙat bi kalimati rabbiha wa kutubihi, ta gaskata kalmomin Ubangijinta da kuma littattafansa, wa hada wasfun laha wannan suffatta ce, an suffatta ta bil ilmi wal ma'arifa, ma'ana cewa mai ilimi ce, masaniya ce, fa inna tasdiqa bi kalimatillah saboda gaskata kalmomin Allah ya shimalu kalimatu huddiniya ya kumshi kalmomin Allah na addini. والقدرية دكما وأن الله يقدر والتصديق بكتبه غسكة لتتفن الله كما يبتدي ينا كنت معرفة ما به يحصل التصديق شيني متن يسن أبند دشيني متن كي غسكة يكي سامن غسكة إن متن يأي إلمي أبو ياسن أبو وأن زي ساي غسكة شكوك وأن كينا wala ya kunu zalika illa bil ilmi wal amal wannan kuma bai kasancewa sai da ilimi da aiki wali hada qala dan haka sai Allah ya ce wa kanat min al qanitin ta zamanto daga masu dawwama akan da'a ga Allah ai al mudawimin ala ta'ati Allah wa'anda suke dawwama akan yin da'a ga Allah bi khashiyatin da jin tsoron Allah wa khushu'in da kaskantar da kai ga Allah wa hada wasfun laha wannan kuma siffar ta ce bi kamalil amal game da cikar aiki ma'ana na daga cikin abin da ke nuna kammaluwar aiki mutum ya zamanto dawwamamme akan jin tsoron Allah da kuma da'a ga Allah da kaskantar da kai ga Allah fa innaha radiyallahu anha lalle ita Allah ya ƙara mata yarda siddiqatun mace ce mai gaskiya mai wasiddiqiyya siddiqatun mai gaskiya ce wasiddiqiyatun kuma ita mai gaskatawa ce ai hiya kamalul ilmi wal amal wannan shine cikar ilimi da aiki mutum ya zamanto mai gaskiya kuma mai gaskata abin da ya karanta tammas tafsir suratul tahrim tafsirin suratul tahrim ya cika bi aunillahi wa taysirihi da taimakon Allah da kuma sauƙaƙewar ubangiji Allah ta'ala wannan shine ƙarshen wannan sura wa anakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته